الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آتهم هذا الحمد لله يوم yau ga shi muka ha azumi goma goma ga watan ramadan hijira alif ɗari hudu da arba'in da wannan ba yan uwa darasi ne ba ƙarami ba kamar yau muka fara karatu ne kamar yau aka ce mai yi gidan sarki a je a yi maganar wata muka je aka dubo wata aka dawo aka zo nan aka fi wata ga shi wai a watan hannunci azumi guda goma to wannan ba abu ne wanda ya kamata mu ɗauke shi wato da sauƙi ba duk wannan abin a cikin wato rayuwar mu ake yi ba duk wannan a cikin rayuwar kowannen mu wannan lokacin a cikin rayuwar sai yake ta tafiya shi yasa a ƙoƙari a mori kuma a fashi wannan gara basa ta alkhairai da suke cikin wannan wata saboda haka yau gwamnati watan ramadan litinin kenan ko alif ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan afrilu ko miladiya tana dubu biyu da ishirin da biyu kamar yadda muka yi wannan bayanin yan kwanaki kaɗan ba za mu kuma yin bayanin ce to kwana nawa muka kuma ci baya daga yau da hikimar wannan ya zama zai musan cewa ba lokaci fa tafiya yake ta yi Allah ya sa mu dace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani kada dai fa mushrikai na jisun da zasa ne kazurun kazanta ne ne khubsu badinihim saboda kazantar wato badininsu ba su da tsarki to fala ya ƙarfin masjidil harama kas su kusanci masallacin harami ai la yarfin harama kas su shiga harami ba da hamihim haza bayan wannan shekarar daga wannan shekarar kan wanda ya kuma shiga cikin harami amace sun shekara ta tara minal hijirar daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka daga wannan shekarar kan wanda ya kuma shiga harami وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء in kuna jin tsoron ailatan wato talauci ko wato kuna jin tsoron talauci bin ƙidayi tijaratihim saboda an hana su shigowa to kayan cinikinsu da fitoshinsu zai yanke zai nuna shigowa an kun wato gabarin ku ba za ku rika samun kayan ciniki ba ba za ku rika samun kaiwa da kawowa ba don ana shigowa ana fita ku za a sai naku su kuma wanda suka shigo za su kawo nasu a saya to in kuna jin tsoron wannan to ku daina jin tsoro fa sawfa yughnikum Allahu min fadli sannan Allah zai wadatar da ku daga falansa in sha in yasu eh wa qad agnahu hakika Allah ya wadatar da musulmi bil futuhi da buɗe buɗe wal jizyati da jizya da suke karba akan kafirai إن الله عليم حكيم inna Allah alimu sannan Allah masani ne ko mai hikima ne wannan maganar shiga harami alaƙa mun wasu da harama alaƙa mun wasu da harama na uku ni ma na uku ne ba a shige shi ba ko? to isu ma bilgar yana yana a to wannan din wannan maganar mun fara yin ta maganar sanda maza na yaki sai na algo? eh? mun kira shi da yanzu in hukun ailatan? to itatuwa wannan to- to shi kenan mu je wannan ma'amara rasulullah aliyya أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina ali أن يقرأ على على المشركين wato an ya qara'a ya karanta ya karanta mai al-mushriki na bisa mushrikai مشركي مكة أول mushrikan براءة.
makata wato mushrikan makata ya karanta musu awwala bara'atin farkon surar bara'a وينبذ إليهم أحدهم kuma ya war ya watsa musu alƙawarin su وأن الله بريء من المشركين kila wa rasulu wa haka nan kuma ya sanar da su Allah wato kubutacce ne daga dukkan abin da suke aikatawa manzansa ma kubutacce ne نعم قال أنس una so
قال Anas أنس ana sun ce yawa ƙalabu nasu sai wasu mutane suka يا ce أهل مكة ya ku mutanen maka تعلمون ما تلقون da sannu za ku san abin da za ku haɗu da shi من الشدة na daga tsanani لا سبيل saboda yankewa wato a sabili ta barki وبغض الهمولات da ku da rasa wato kayan da ake ɗaukowa ka kawo muku وذلك أن wannan kuwa أهل مكة cewa mutanen maka كانت معايشهم rayuwarsu ta dogara ne min tijarati daga fatauci daga je ka dawo وكان المشركون mushrikai sun kasance ya tuna makata بالطعام suna zuwa maka duk da mai da abinci ويتجرون suna yin batauci فلما امتنعوا من دخول الحرام yayin da aka hana su daga shiga harami خاف أهل مكة mutanen الفقر maka sai suka ji tsoron talauci wadda ya aishi da wato kuma kuncin rayuwa فذكروا ذلك لرسول الله sai suka faɗi wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallama فأنزل الله تعالى sai Allah ta'ala ya saukar da وإن خفتم عيلة wani sabtu in kun ji tsoron talauci أي فقرا وحاجة bakana wato talauci da wata bukata بانقضاء da yankewar tijaratihim wato fataucin su an kun gafaranku فسوف يغنيكم sannan الله Allah من zai فضله.
wadatar da ku daga falalarsa أي من عطائه ai daga baiwarsa وتفضيله.
da falalarsa dai ومن وجه آخر a wata fuska وقد in an ji أنجز الله zallahu تعالى wa'adahu وعده hakika Allah ta'ala ya zartar da alƙawarinsa بأن أرسل المطر shine ya aiko da مدرارا ruwan sama alaihim gare su midiraran miya فقدر خيرهم sai alherin su yayi wa wa asala wa aslama ahlu jiddatu wato ahlin jidda ma suka musulunta وصنع da sana'a al-yaman آه، wata balata da balata وجر wajen da jirsun كل ميرة الكثيرة wa jalabul mirata sai suka janyo ka awo wato duk abin sayarwa na awo إلى مكة alkasirata mai yawa suka janyo ila makka zuwa ga maka فكفاهم الله sai Allah ya isar da su ma kanu abin da suka kasance ya kafu da suke jin tsoronsa آه،
wata balata to kuma zai shiga tatta wannan sharhi ba abin nan fasara kuma zai tasirifi har ya isa shi ke to
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
Thank
نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وهم ساجرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ويأتي وان باسا بس إيمان بالله ده الله ولا باليوم الآخر كم بس إيمان ران الله ربا وإلا بعد هكا بأي الآمن ده سن إيمان بالنبي ده النبي صلى الله عليه وسلم إن ده سن إيمان ده الله كم سن إيمان ده ران الله ربا تغاس إيمان ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرمونه kuma ba sa haramta ma haramar Allah abinda Allah ya haramta wa rasuluhu da manzansa kalhamra kamar giya wala ya dinu na ba sa yin addini din alhaki addini na gaskiya a sabiti wanda yake tabbatacce annasihi wanda yake mai shafewa li gairihi ga waninsa min al adyani daga addinai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci addinin musulunci eh wato wato min allazina utul kitaba daga wayanda utul kitaba aka ba su wato littafi ai al-yahudu wan nasara yahudu da nasara ake nufi hatta yi ulul jizyata ku yaƙe su har sai sun ba da jizya wato al-haraji shine haraji al-madruba abin su bawa alaihim akan su kullu amin duk shekara su ba da ita an yadin da hannu ai mun ne suna masu jayuwa au bi aidihim ko kuma su bayar bi aidihim da hannayensu la yuwakiluna biha kas su wakilta ba a yadda su wakilta wani wato ya ba su ba wahum sagiruna kuma su suna halin kaskasatu azilla kaskasatu muqaduna suna masu jayuwa da hukumar islam hukuncin musulunci وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله yahuda suka ce uzairu dan allah ne nasara su kuma suka ce masihu annabi isa ibn lahi dan allah ne ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل zalika wancan nan ka kauluhum shine zancen su bi abuwahim da bakunan su la mustanada lahum ba madogara lahum gare su alayhi akan sa bal yudahuna ay yushabihuna bi suna kamanta bihi da shi kaulul lazina kafaru zancen wanda suka kafirta min qablu tun gaba ay min abayim da iyayen su taqlidan dan koyi lahum gare su قاتلهم الله أن يوفقون qatalahum Allah Allah ya la'ance su annayu bakuna yaya ake juyar da su ayyusrufun ake juyar da su an alhaqi gaburan gaskiya ma qiyamul dalil tare da tsayawar dalili اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم maryam sirriki akhbarahum wato akhbarahum sune malaman su ne guda malaman yahuda wa ruhbarahum da wato masu ibadar na na nasara sun rike su arbaban alloli min dunillahi wato kuma bayan Allah hay su tabauhum yayin da suka bi su fi tahlili cikin halarta ma harrama abin ma hurima abin da aka haramta ko kuma ma harrama abin da Allah ya haramta wata harimi da haramta ma halal abin da Allah ya halarta shi wal masihi habna maryama haka da annabi isa dan maryam shi ma al masihu sun wato rike shi wato shi ma Allah ne وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا ba هو a umarce su ba a cikin attaura da linjila illa liyabudu sai dai wato su bauta wa ilahan ubangiji wahidan makadaici la ilaha babu abin bauta cancanta illa huwa sai shi سبحانه عما يشركون sarki ya tabbata gare shi amma shirku na gaban gaban abin da suke wato tarawa da shi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون yuriduna wato suna nufin su fice wato haske wato hasken Allah ai shar'ahu wato shari'a ubangiji wa barahinahu da kuma hujjojin su bi afwahim suna son wato su fice shi bi afwahim da bakunan su ai ma'ana bi aqwalihim da zantukan su fihi a cikin sa wai aballahu Allah kuma ya ki haka illa an yutimma nurahu sai dai ya bayyana wato hasken sa walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki zalika wannan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ko shine wanda ya aiko rasulahu manzansa muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya liyuzhirahu dan ya linjayar da shi alal dini bisa dukkan addinai kulli baki ɗayansa ai jami'al jami'il adyani ko kuma jami'al adyani ko kuma jami'il adyani eh jami'il adyani dukkan addinai al-muhalifa mai saba lahu gare shi wato dan wato ya zama na yarin jaye shi baki ɗaya walau kare al-mushrikuna ko da mushrikai sun ki zalika wannan يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحزاب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ya ku wanda kuka yi imani sun tili minal ahabari daga wato malaman nan na yahudawa wani hubani da masu ibadan nan na nasara tili wato wato tili daga cikinsu da ya kulu na amwalan nasi suna karɓar kuɗaɗen mutane bilbaɗi da baɗi kamar wato cin rashawa bilhukum a cikin hukunci wai su dunan nasu kuma suna tsare mutane an sabi layi ga barin wato addinin allah wato suna tsare mutane ga wurin shiga addinin Allah to wato wannan abin da suke yi wato ba karamar barna ba ce wallazina والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم kaga wanda suke taskace azhabu dina da wal biddatu da azaba wala yunfiqunaha ba sa wato shi da ita fi sabilillahi cikin dauka addinin Allah ai la yu'adduna minha haqqahu a wani ba sa ba da haƙƙin ubangiji min ha daga duke mina zakatu da zakka eh to habar labarin to shine fa bashiru wato ka ba su labari bi azabin da azaba aliman ayyun gulamin mai zai wato shi wato bashiru din na amana su akhbirhum ka ba su labari domin shi albashir ana yi ne a abu wanda yake kyakkyawa eh kamar a ce za a ba da aljanna sai a ce to a mutum albashir da aljanna amma mutum za a kai shi wuta ba a ce albashir ake masa da shiga wuta ba eh wannan narko ne eh sai a ce a ba su labari wato da azaba mai raɗaɗi wanda wato Allah zai shigar da su a cikinsa saboda saba masa da suka yi يوم يبغي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم yau mai bihu ma Allah ya hafi na jahannama ranar da wato ake kona wato a wato ake kona hafi na jahannama alaiha jibahun ake kona wato jibahun wato kusakunsu tun daga goshinsu har abin da ya kai haɓa baki ɗaya ake nufi ake kona ta wato finnara a cikin wuta to wata kuwa da haji bawa sai a kona ita wato kusakun nasu wato gabansu ba dai gaba ake nufi wajen hukum da gefansu wasu horuhun da bayansu tunda aka sai wato junubu da zuhuru to abinda ake nufi da jibahu jibahu ma'ana gabansu wato sa'u juluduhum kuma ana yalwata fatunsu hatta tuza alaiha har dai wato tuza a ajiye ta alaiha kan kullaha baki ɗayanta eh wato a yalwata wato wato a yalwata wato a yal- a yalwata a buɗe wato fatunsu wai ƙallahum za a ce musu haza ma ka nasu ما كنتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم takan yanzu sai a ce musu wannan shine abin da kuka taskace kuka ɓoye da an fusi kuma ga kawo nan to ku ɗanɗani wato sakamakon abin da kuka sai kuka kasance kuna taskacewa kuka- sai ku ɗanɗana sakamakon su na sakamakon sa na azaba عن أبي هريرة an karɓo daga abin huraira رضي الله عنه Allah ya yarda da shi قال kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce من آتاه الله مالا wanda da Allah ya bashi dukiya لم يؤد زكاته bai ba da zakarsa ba مثل له يوم القيامة شجاع za a wato misalta musu shi wato da wato miciji kumurci أقرأ wato mai wato kwaikwayayyen kai له زبيبتان yana da wato zabiba guda biyu shine kamar dugo يطوقه يوم za a yi القيامة masa makare da shi ranar alkiyama ثم يأخذ برزمتيه sannan ya ɗauka da wato lihima wato wato har- har harasanta
يعني da ni شدتين shi duk yi wato kayakayansa ثم يقول أنا مالك ce ce ni ne dukiyarka أنا كنزك ni ne taskarka ثم تلا قوله تعالى sannan sai ya karanta wato farin Allah ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون wala ولا يحسبن الذين يبخلون wanda suke satu suke rowa kansu da shi الآية har zuwa ƙarshen aya فيه أيضا عن أبي ذر a cikinsa dai kuma dai akwai an karɓo daga abizarin قال ƙala ya ce انتهت إلى النبي صلى الله عليه na cike ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana na je wajensa قال ƙala Allah ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda wato raina yake ga ikonsa ما من رجل ba wani mutum يكون له إبل wato za kuma za su zamo gare أو shi بقر ko أو shanu غنم ko tumaki da awaki لا يؤدي حقها wanda baya ba da hakkinta na zakka إلا أتي بها يوم القيامة sai dai an zo da ita ranar alkiyama أعظم ما تقول mafi gi- eh?
أعظم ما تقول wato mafi girman abin da kake faɗa تكون a wato mafi girman abin da take kasancewa وأثمنه na وأثمنه da mafi kuma kibarta تدعو بأخفافها za ta zama tana sukansa da kofatunta وتنئه بقرونها tana kuma sukansa da wato da ƙahohunanta كلما جازت أخراها duk wata wato duk sanda wato ta tsallake yan uwarta ردت عليه أولاها sai a dawo musa da ta farkon su حتى يقضى بين الناس har dai a gama hukunci tsakanin mutane قال له آه، وقد بين ابن عمر في سيد البخاري abdullahi dan umar ya yi bayani a cikin sahihin buhari قال له أعرابي wani balarabin kauye ya ce da shi أخبرني عن قول الله ba تعالى ni labari ga faɗin allah ta'ala الذين يكنزون الذهب ayar na والفضة mawazin ya kan juna sahabar fiddata قال ابن عمر sai abdullahi dan umar ya ce من كان ذهبا لم يؤدي زكاته wanda duk ya taske dukiyar bai ba da zakarta ba فويل له to wato tsannin azaba ya tabbata gare shi shi kenan ba ɗari an shiga na farko an shiga to Sai- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور سنودة كده يعني الشهور وتني المعتد بها أبن كده يعني وانا إذا لسه نتجي شكرا لسه نتجي أشي شكرا بدا عند الله to a wajen Allah wato adadin shekaru a wajen adadin wato watannin shekara a gurin Ubangiji isna ashar shahara wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi suke rubuce a cikin littafin Allah ma'ana fil lauhil mahfuz suna cikin Allah lauhil mahfuz to guda goma sha biyu ne ba daɗi ba rage yau ba khalaqa samawati ranar da Allah ya halitta samai wal ardi da kattai min ha ai ashhur wannan watannin akwai arba'atu akwai watanni hudu a cikin su hurum masu alfarma eh muharramatun wato abba haramta yin wa'ansu abubuwa wato wanda ba su dace ba a cikin ta zulqida akwai zulqida wa zulhijja da zulhijja wal muharram da muharram wa rajab da rajab sune wannan watanni hudu masu alfarma
ذلك الدين القيم wancananta wato shi wato alfarman ta da haramta yin wasu abubuwa a cikinta shine addini wato alkayyima ai almustaqim madaidaici فلا تظلموا فيهن sakon أنفسكم kakku zalunci kawunan ku bihin a cikin wayannan watanni masu alfarma وقاتلوا المشركين كافة ما يقاتلونكم كافة wato kakku zalunci kanku a cikin wayannan watanni masu alfarma bil ma'asi da sabo fa inna sanda cewa ita wato sabo a ciki a cikin ta a azamu wujiran ya fi wato girman laifi wakila wani kaunin ma aka ce a a bil ashuru kulla ai zan ku yi sabo a cikin dukkan watanni baki ɗayanta ku yaƙi mushrika mushrikai ka fatan baki ɗayansu ai jami'an baki ɗaya bi kullum shuhura a cikin dukkan watannin eh kamar yi ƙatin nuna kamar yadda suke wato yaƙar ku ka fatan baki ɗaya iya Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita shashin wato wasu abubuwa musa shashi ikhtiyaran dan zaɓi min hudu gare shi wala tirada ba wato babu itiradi alaihi gare shi ya fifita shashin annabawa a bisa shashi ya na kuma ya yi bayanin cewa mafificin annabawa da manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah shi ya fi kowa الشهور على بعض
kuma ya fifita shashin watanni a bisa wato shashi رمضان أفضل الشهور wato watan ramadan shine mafificin watanni وفضل بعض بعض الأماكن kuma ya fifita shashin wato wurare alabatin bisa shashi مكة na مكة makkata maka الحسنة بها بمئة ألف حسنة wato aiki kyakkyawa an kai shi a maka kamar wato kayan aiki wato wato aiki ɗaya kyakkyawa kamar kayan aiki wato dubu ɗari a wani wajen
وفضل بعض الأيام على بعض ya bibita shashin kwanuka a labarin bisa shashi كيوم الجمعة kamar ranar juma'a ويوم عرفة da ranar arfa وبعض الليالي da shashin darare كليلة القدر kamar daren lailatul qadri وهذا التقدير لحكمة wato wannan fifiko da Allah ya sa ni hikimatin saboda hikima ne لأن العبد domin bawa إذا علم أن هذا الشهر idan ya san cewa wannan wata العمل فيه مضاعف wato aiki a cikinsa abin rubanyawa ne سواء كان صالحا أو قبيحا wato sawa'an ya zama daidai ne wato aikin kyakkyawa ne ko mummuna فإنه يجتهد to shi dai zai yi kokari في عمل a الخيرات cikin ayyukan alheri رجاء هذه don المضاعفة samun wannan don wato ya kaunaci samun wannan rubanye ويتجنب المآسي kuma zai nisanci wato sabon ubangiji مخا- مخافة أن تضاعف عليه eh, don tsoron ka a rubanya masa zunubi وإذا استمر على تجنب المآسي idan ya wato ya zarce a bisa wato nisanta sabo في الأيام الفاضلة a cikin wato kwanuka wanda suke mafifita إذا انقضت تلك الأيام idan wannan kwanuka suka kare وأراد العودة إلى ya yi المآسي nufin dawowa akan wato sabansa لا بد أن تلومه نفسه ba shakka ba makawa sai wato zuciyarsa ta zarge shi أن هذا ليس بحسن ليس بحسن wato cewa wannan abin da za ka yi ba kyakkyawa ba ne إذا استمر على اجتناب المآسي idan ya wato zarce a bisa nisanta wato sa'in laifuffuka فربما استمر على اجتناب المآسي a أبدا daga nan wato zai zama da yawa da zai zama wato ya nisanci wato sabo wato abadan har abada وإذا تعود العمل السالم في الأيام idan الفاضلة kuma wato ya saba da ayyuka wato kya- kyawawa a cikin wato mafificin kwanuka فربما تعوده أبدا da shi ma da yawa da zai zama ya saba da shi kuma zai zarce ya rika yi har abada والله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala عد أشهر السنة ya kirga wato watanni wato ashu- wato watannin shekara إلى عشرة wato goma sha biyu وجعل أربعة منها هرما sai ya sanya wato arbatun watanni guda hudu a ciki ya sanya su ne masu alfarma وهذا يشير wannan yana nuni إلى أن العبد bisa cewa bawa مدة عمره mutukar rayuwarsa ينبغي أن يجعلها لله تبارك wato وتعالى rayuwarsa ta biya ga mata ya sanya ta lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala وإلا idan ko ba haka ba فلا أقل من أن يجعل ثلث عمره لله idan ba haka ba to ba zai zama wani mafi kanci ya sanya wato sulusun rayuwarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba.
أربعة أشهر wata hudu ثلث اثنا عشر شهرا shine wato sulusun wata goma sha biyu وإن لم تقدر أن تؤدي اثنا عشر شهرا idan ba ka samu ikon ka ba wa Allah wato wata goma sha biyu ba فلا أقل من أن تؤديه أربعة أشهر to ba zai zama ka bashi mafi karanci daga wato wata hudu ba shine sulusun shekara أي إن لم تؤديه مدة عمرك in dai baka ba Allah wato muddar rayuwarka gaba ɗaya ba فأعطه ثلث عمرك to ka bashi sulusun rayuwarka وورد أن الرسول صلى الله عليه Wa- وسلم wato hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أمار أمتي wato sh- rayuwar wato shekarun al'umma ta ما بين الستين إلى سبعين daga 60 ne zuwa 70 تترك المنايا wato wato wato wato mu'tarak wato rige-rigen almanaya wato ko kuma wato gwagwarmayar almanaya mace-mace فيما بين الستين والسبعين cikin tsakanin wato shekara 60 ne da 70 إذا عمر الأمة izan yayin nan wato shekarun wato al'umma ستون سنة shekara 60 ne الرسول صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama توفي عن ثلاثة وستين ya wani yayi wafati yana shekara 63 إذا عاش العبد idan bawa yana rayu حتى بلغ أربعين har dai ya kai shekara 40 تحقق kuma ya sakankance أن ثلثي عمره ce- مضيا cewa sulisai sulisani biyu na rayuwarsu sun shuɗe ينبغي أن يجعل الباقي Illa لله ya kamata to ya sanya sauran wato sauran sulusun lillahi saboda Allah tabaraka wa ta'ala الرجوع إليه tun kafin ya koma zuwa gare shi قال شاعر wani mawaƙi ya ce إذ العشرون من شعبان واللت فواصل شرب الليل بالنهار uhum, ولا تشرب بأقداه سجارا فقد ضاق الزمان على السجار uhum. izil ishirin min sha'aban sha'abin zuwa wallat idan wato ishirin daga sha'aban ta juya ta ko ta juya baya فواصل شرب to ka الليل sha ka wa ka sadar da shan daranka fin da hari da yini ولا تشرب بأقداه- بأقداه sigarin kaka sha bi a zahin da aka kusa shigarin sigarin ƙanana فقد ضاق الزمان على ana sigarin السجار zamani ya yi kunci ana sigarin bisa ƙanana وقد كنت صوبت هذا to shi kuma shehu allah ya ƙara musu da ya ce ni kuma na daidaita wannan wanar tasa إذ العشرون من رمضان wallan ولا wasu zikirin na yake bin na hari ba za ta rufe da ƙiranin sigarin da ta da zamana na sigarin shi kuma shehu sai ya ce إذ العشرون من idan رمضان ishirin daga ramadan ta shuɗe فواصل ذكر ليلك to ka sadar da wato zikirinka na dare bin na hari da yini dare da rana kenan ولا تركن لأقران Kaka karkata ga wato abokai sigarin ƙanana قد ضاق الزمان على zamanin السجار.
ya kunci ala sigarin musu ƙanana ومعنى 20 من شعبان abinda ake nufi da 20 daga shaban إذا مضى sulusan laɗori idan sulusi ya wato sulusanin rayuwa wato ya shuɗe إلى الأبد daga bawa ai iza balaga arba'in na sanatan idan ya kai shekara arba'in falestigil ليس جد da الله.
shagala billahi da Allah to wala fala tuzimu bin kin an tukum dirtu kabil ma'asi ارتكاب المآسي نعم kan ku zalunci kanku bin yinna a cikin wato wayannan watanni dirtu kabil ma'asi إن الأشهر الحرم cannu wato watanni masu alfarma تضاعف فيها الأعمال الصالحة ana wato rubanya ayyuka na gari a cikin ta
والأعمال wal amalu السيئة sayyi'at da kuma ayyuka munana والأعمال السيئة مختلف فيها to wal amalu sayyi'atu wato munanan ayyuka kuma an yi sabani biya a cikin ta قيل إنها تضاعف wani kauna aka ce ita ba ana rubanya قيل ta إنها لا تضاعف wani kauna aka ce a munana ba za a rubanya ba domin Allah ya alƙawari in kai mummuna ɗaya zai samu ka ɗaya to ba za a rubanya maka ba to shi yasa aka yi ta sabani eh amma dai abinda aka yi itibaki cewa wato duk gurin da yake al- da alfarma ko kuma yinin da yake da alfarma ko daren da yake da alfarma wato yadda ake rubanya lada to in kai laifi ma to za ka samu wannan rubanya Mm.
وهذا التدبير wannan fifiko بفضل الله تبارك da falla Allah ne tabaraka wa ta'ala بفضل الله يؤتيه من يشاء falla Allah yana ba da ita ga wanda ya so فضل مكة Allah ya fifita Makka وفضل المدينة kuma ya fifita Madina وفضل بيت المقدس kuma ya fifita baitul maqdis ala da mil bika bisa dukkan wuraren duniya وفضل رمضان kuma ya fifita ramadan وفضل الجمعة ya fifita juma'a وفضل عرفات ya fifita arfa وفضل بعض الأوقات kuma ya fifita shashin wakutai ala bazin bisa shashi أوجب الصلاة في بعض الأوقات to ya ce yau ice yau jabta yin sallah a shashin wakutai دون بعض banda wa'ansu wakutan وأجب الصيام yau jabta yin azumi بعض الأوقات a wa'ansu wakutai nuna bayan ba wato banda wasu نعم وخلق ساعة الإجابة wato wahala da kuma ya halarci sa'o'i na ansa addu'a كل هذا فضله dukkan wannan fallasa ne yi man ya sha yana ba da shi ga wanda ya so ليس فيه أي إلة babu wata illa a cikinsa واختلفوا malamai sun yi saɓani أيهما أفضل a cikin wanda a cikin wa'annan gardukan wane ne ya bi مكة أو maka مدينة ce ta fi ko madina ce ta fi وذهب الشافعي إلى imamu أن مكة shafi'i ya tafi ila anna makata zuwa ga cewa maka أفضل abdullu ita ta fi لأنها لا يدخلها أحد domin cewa ba wanda zai shiga wato ba wanda zai shige ta ɗaya ba zai shige ta ba إلا sai بهران ne da harama وفيها بيت الله wato ɗakin allah ma yana cikinta وذهب مالك imam maliku ya tafi إلى أن المدينة bisa cewa madina أفضل abdul ita ta لأن bi فيها البقعة domin a cikin maka akwai wato a cikin madina akwai waje allati na mabiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wace annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance وبه أقول shehu ya ce ni ma da wannan nake faɗa ni ma nake faɗa Eh, duk abin duk ma madina Eh, ai an wa an wa sai di alawal maliki tambaya an ce da shi da maka da madina da ce ce tafi sai ce a ai madina ta fi Ah, sai aka ce ah, maka fa akwai ɗakin allah ya ce to allah yana ciki inda yana ciki ga mu Shi amma mazini mai ɗakin yana nan a kwanci Kage, ya- in ka ce Allah yana yana nan a ɗaki ya kai masa mahalli me yafi wannan barna eh ka ce ka yi wa Allah mahalli to so da haka wa- madina madina mazala yana kwance ai ba to duk duniya ba wanda ya kai wannan wajen Allah hira ma ba eh inda manzala yake jikinsa ne a ciki a kwance ai ba wanda ba abin da ya kai wajen saboda komai ai yana girmama ne saboda abin da yake waje tunda manzo Allah yana waje a saboda darajarsa ya fi komai sallallahu alaihi wasallam to
واعلموا ان الله مع المتقين wa'alamu ku sani an Allah cewa Allah yana ma'arutakin yana da masu yana tare da masu tsoronsa bil'aunu da taimako wa nasaru da taimako انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواكبوا عده ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله to nan nan ubangiji yana magana ne akan wato abinda su kafirai suke yi tunda an ce watanni masu alfarma a nan ba a yaƙi ba a komai to idan suka tashi wato suna son su yi abu mara kyau ko kuma suna cikin yaƙi bayan kuma an ce ba za a shiga wato watan ana yaƙi ba to sai su ce sun ɗauke wannan alfarmar daga wannan watan sun kai shi watan gaba misali kamar muharram eh, ai mai alfarma ne ka gani sai su ce to su sun ɗauke wannan alfarmar daga har- muharram sun miƙa ta cikin safar misali saboda haka sai su ta wato sharholiyarsu a cikin muharram tunda sun ɗauke sun ɗauke to idan kuma wani lokacin ma sun mai da muharram sun mai cikin safar ɗin wani abin sharholiyarsu ya zo musu a sau sai su kuma cewa sun ɗauke shi daga wannan watan sun kai wannan watan ba su san allah ne yake yake fifita abin ba ba su ba ne to shi ne allah yake cewa innaman nasibu kaɗai dai jinkirtawa ai a ta'khiru jinkirtawa li hurmati sharin ga alfarmar wata ila akhara zuwa ga wani watan kama kanatul jahiliyyatu taf'aluhu kamar yadda wato jahiliya suka zama suna aikata shi min ta'khir hurmatul muharrami daga jinkirta wato alfarmar watan muharram idza halla idan watan wato ya fito wato wat- watan yayi wahum su fil qital suna cikin yaki ila safar sai su dauke wannan alfarmar su ce sun mai da ita safar to ziyaratun ku- fil kubri wannan ƙari ne a cikin kafirci likubrihim saboda kafirce wasu bi hukumin lahi da hukuncin allah biya a cikinsa yudillu bihin lazi na kafaru wato yana ɓatar da wanda suka kafirce bihi da shi wato yudillu bihin lazi na kafaru da dan miliyayi wa fatiya kuka ce yudillu ba ka bar daga ruba'i kenan ko yudillu ya daga adalla kenan idan kuma ka ce yadillu to sulasi kenan yadillu bihin lazi na kafaru wanda suka kafirce suna ɓata yaji ko kuma yudillu bihi allazina kafaru yana batar da wa'anda suka kafirci suka kafirce bihi da shi yuhillunahu wato suna halatta shi shi wannan jinkirtawar aman a shekara wa yuharrimunahu wata shekara kuma sai su haramta shi a wata shekara eh liwa an liwa bi don su dace bi tahlil shahrin da da wato halatta wato shahrin wata wata harima akhar da kuma haramta wani watan badal hu musamman sa idan su dace da iddata adadin ma haramar Allah abinda Allah wato ya girma na wannan watan minar ashhur daga watanni fala yaziduna ba za su kara ba ala tahrim arba'atin bisa wato haramta wato wata guda hudun nan wala yanqusun kuma ba za su tawaye ba ba za su kara watannin su kai biyar ba ba kuma za su tawaye da kamar wato wata uku ba eh wala yanzuruna kuma wala yanzuruna ba su yi saurare ba ila ayaniha zuwa ga ainihinta fahimillu ko?
نعم fahimillu sai su halatta ma haramar Allah abin da Allah ya haramta Eh, ma'ana watan da yake wato Allah ya haramta yin abubuwa a cikinsu kamar muharram ba za a yi yaƙi a cikinsa ba to sai su ɗauke alfarmar su sai su ce sun haramta sun halatta a yi yaƙin a ciki kaga sun halatta abin da Allah ya haramta نعم
Mhm.
زين لهم سوء أعمالهم an ƙawace musu mummunan ayyukansu fazamin sai suka zace shi hasanan kyakkyawa ne والله لا يهدي القوم الكافرين Allah baya shirye da mutanen da suke kafirai wannan tsala wannan aya ta sauka lamma da asallallahu alaihi wasallam an nasa yayin da manzo Allah ya kira mutane ila da zuwa tabuka zuwa ga yakin tabuka wa kanu fi usrin sun zama suna cikin wato wahala mutane ana cikin wato talauci wa shiddatin da tsanin wa shiddatin harri da tsananin wato zafin rana to ku shakka alaihim to wato fita wannan yaki na tabuka to sai ya zama wato ya bi su wahala saboda wahalar yakin tabuka ana ce masa magazotul usul wato yakin yakin wahala eh da saboda wato wahalar da aka ci a yakin Eh, yakin in aka karanta wato littattafan sira za a ga yadda aka yi yakin wato yaki ne aka tafi ga nisa ga zafin rana ga rashin wato abubuwan amfani sai da tafiyan mutum biyu suna raba dabino ɗaya su ci a wannan yakin sai a soke raƙumi a a matse ruwan- ruwan tumbi shi za a sha maimakon ruwa eh, sai kuma a taguwa sai ga mutane da yawa su suke hawan ta wannan ya sa- yana tafiya sai ya saukai ba wannan ya hau idan an tafi an tafi sai wannan ya saukai ba wannan ya hau to haka sahabban nan ba kai ba sahabbai sun yi sahabbai sun yi wa musulunci aiki ba ai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa darajar sahabi ai ba za a iya iyakance ta ba Allah ne kada ya san darajar sahabi wannan duk su ne suka taimaka wa manzo Allah aka yi wannan yaki aka aka komai da su eh yasa sahabi ba abun wasa bane eh saboda haka ake cewa wannan yakin da lutul usra yakin usra to shine yake cewa to saboda haka wato saboda haka wato saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa sun faru a wannan yaƙi eh amma za mu karanta ne in muna tafiya za mu ga wajen za mu ji eh mu bari mu zo wuraren to ya ga yanzu na amuru يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الله lalara ya ku wanda kuka imani mai ke gare ku idan aka ce da ku ɗinku ku tashi ku zaɓi da ku tafi fi sibila cikin yaƙi wato a cikin ɗaukaka addinin Allah isaƙaltu sai ku riƙa wato yin nauyin jiki ma'ana kuna kuna kuna yin jin nauyi eh bi idgami ta'if al asli wato fil musallasati ai wato tabaqa'atum sai ku riƙa wato jinkiri ma'ana kuna daddaƙirewa gwamnatin kuna karkata an jihadi da wurin yaƙi ilal ardi zuwa ga ƙasa wal ƙuri da wato zama fiha a cikin ta wa istifhamu wannan istifhamu ne ta bihi na urustawa ne wato na urustawa ne wannan wato istifhamu da ake yi musu an urusta su أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة shin kun yarda bil hayatul duniya da rayuwar duniya ko a yarda da rayuwar duniya wannan za ta haɗu da idan tanta min al'akhirat daga lahira ai badal da na'imi ha musamman na to jin daɗin lahira na to kun zaɓi duniya akan jin jin daɗin duniya akan jin daɗin lahira وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل wa mutabul hayatul duniya rayuwar jin daɗin rayuwar duniya dangane da wato jin daɗin wato dangane da wato jin daɗin rayuwar lahira to jin daɗin duniyar nan bai kasance ba illa ƙalilin sai ɗan kaɗan haƙirin kuma wato wulaƙantacce ɗan kaɗan ne dangane da da lahira
إلا تنفذوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تطلبوه شيئا la illa bi idgamin la fi nuni a shari'a bil mawdi'aini wato in dai wato ta harju kun fita ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama eh, wato in ba ku fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba jihadi saboda jihadi yu'azzibkum zai muku azaba azaban azaba alima an murama abun sawa raddi wa yasabbi kuma ubangiji zai musanya kama wasu mutane ga yarakun wasun ku ayyati bihim zai zo da su badalakum musanyan su musanyan ku wala tadruhu ba za ku cutar da Allah ba awun nabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku cuce su shay'an wani abu ba eh bi tarki nasrihi da wurin taimakonsa fa inna Allah san dai Allah na yashir والله على كل شيء قدير fa inna Allah san dai Allah nasiru dinihi mai taimakon addinin sa ne in ma ba ku taimaka ba Allah zai taimake shi wallahu Allah ala kulli shay'in qadir ko mai iko ne bisa kowane abu wa minhu yana daga cikin ikon ubangiji nasiru dinihi taimakon addinin sa wa nabiyihi da manzansa da annabinsa
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغيب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ma'ana illa tansuruhu in dai baku taimaki annabi ba sallallahu alaihi wasallam to faqad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi is akhrajahu allazina kafaru yayin da wanda suka kafirce wato suka fito da shi tun makata daga maka ai aljihu suka bukatar da shi da ruhu zuwa ga bisa lamma aradu qatlahu yayin da suka nufi kisan sa au hafsahu ko kuma daure shi au rabihi ko au rabiyahu ko kuma kore shi ba da bidarin nadoti yayin da suka yi wannan shawara a darun nadwa saniya isnani na biyun mutum biyu ai harin hali ai ahadu isnani ɗayan mutum biyu ne wal akhar ɗayan na biyun shine abubakar sai na abubakar da ma'ana abin da ake nufi nasarahullahu Allah ya taimake shi fi misali tilkal halati a cikin misalin wannan hali fala yahzuluhu ghayruha wannan sa ba zai tabar da shi ba kizo ma bil gari isbadulun min isqablahu yayin da huma su biyun nan suke cikin wato algari wato kogo fi jabal sauran a wato dutsen sauro is nan badulun sani baduli ne na biyu is yayin da ya kuli yake faɗa da sahibi ga abokinsa shine abubakar sayyidina abubakar bakar qala lahu haqiqa kuma qala lahu sai na abokan din ya gaya masa ya gaya manzo Allah suna cikin kogon lamara a aqdamal mushrikina yayin da ya kafafuwan mushrikai yake cewa da manzo Allah law nazara ahaduhum ta ta kadamai da ɗayan su zai kalli karkashin wato kadamai diga digansa la absarana da ya gan mu shine sai Allah ya sai manzo Allah yake cewa da shi la ta hazan kakkai wato bakin ciki inna Allah inda Allah ma'ana yana tare da mu bi nasiri da taimakon sa fa anzala فأنزل الله سكينته عليه sai Allah ya saukar da nutsuwarsa alaihi wato gare gare ni kila wani kawai aka ce Allah nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da nutsuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kila wani kawai kuma aka ce ala abi bakar ya saukar da nutsuwarsa akan abi bakar sai Allah ya kara masa yadda
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى kuma ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi junudin da rundunu lam taraha ku da buganta ba ai wato mala'ikatun mala'iku ne filgari a cikin kogan wa mawadina da kuma buguguwan kitali yaƙi a gan maza Allah Allah ya sauka masa da mala'iku sun taimaka masa eh wata ala kalimatul ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar wato wanda suka kafirci ai wato suka ya sanya ta ita ce as-sufla makasanciya al-maghlubatu abadin jayewa وكلمة الله هي to العليا kuma kalmar Allah ta zama ita ce wa ɗaukaki ita ce kalmar shahada ai a zahira ce wato mabayyana ya algalibatu mai rinjaye والله عزيز حكيم Allah magwayi ne a cikin mulkinsa magwayi ne a cikin aikinsa to satul hijrati to kisan hijira tana da yawo shabi nuna wasu to Ah, eh, shafi yau suna na'am satul hijrati kisan hijira kana rasul sallallahu alaihi wasallam bi makkata ma'ana kana rasul sallallahu alaihi wasallam bi makkata manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo a maka وشدد المشركون الإذاعة على النبي صلى الله عليه wato sai وسلم mushrikai suka tsananta cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama على كل من معه من da kuma أصحابه cutarwa a bisa ga kowanne da yake tare da shi daga sahabbansa وبعضهم هاجر إلى الحبشة shashin sahabban sun yi hijira zuwa ga habasha وبعضهم ذهب إلى المدينة shashin su kuma sun tafi zuwa madina فحبس أبو بكر نفسه sai sayyidina abubakar ya tsara kansa لم يفارق رسول الله صلى الله bai عليه rabu da manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ba حتى أمر har بالهجرة sai da ya aka manzo Allah umarni bil hijrati da hijira هاجر معه sai hijira ma abu tare da shi الآية wal ayatu ayan nan نعم تدل على أفضلية tana wato shiryawa bisa fifikon sayyidina abi bakar على جميع الصحابة a kan dukkan sahabbai على جميع الناس ko ma a kan dukkan mutane ما عدا الأنبياء banda annabawa banda manzanni ما ولد مولود ba a haifi wani abin haihuwa ba مثل أبي بكر misalin abubakar ba da al'abiya wal musulina bayan annabawa da manzanni وثاني رسول الله صلى shine الله na عليه biyu وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama من المناسبات cikin tilli da wato munasabobi ثاني يقول في الإيمان shine na biyun sa imani ما بئس بعث رسول الله yayin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أول من آمن shine farkon wanda ya yi imani da shi الثاني أبوه ya zama shine nabiyinsa فلما أسلم yayin da ya musulunta ذهب إلى عثمان بن sai ya tafi عفان wurin Usman dan Affana وأبي عبيدة بن da Abi Ubaida bin عبد Jarrahi الرحمن بن da عوف Abdurrahman dan Awf وسعد بن da Sa'ad bin أبي وقاص Abi Waqqas wada ahum ila al-Islam yayin da kira su zuwa ga musulunci يعتدلوا har dai suka karba suka karbi musulunci da kiransa وجاء بهم ya zo da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وكان الثاني النبي صلى sallallahu alaihi wasallam fi da'awati وسلم ya zama shine nabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kira ga musulunci ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ولما هاجر رسول الله yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira كان ثانيه في ya الجنة zama shine nabiyinsa a kogo على القرآن kamar yadda alqur'ani ya faɗa ووصلوا إلى المدينة kuma suka je suka sadu da Madina مع الأنصار مع رسول Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa Ababakarin an zaɓi mutanen Madina ba su ga kowa tare da manzo Allah ba sai dai Ababakar وما رأى رسول الله صلى الله Allah عليه da wasallama haulahu illa a babakarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga kowa a gefen sa ba sai dai Abubakar وسلم والأنصار wal ansar da wato mutanen Madina ولما مرض رسول الله yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya ربه الذي توفي wato maradin wato jinya sa da wanda ya rasu a cikin sa كان أبو بكر هو إمام imamun الناس nasi Abubakar ya zama shine limamin dukkan jama'a وكان ثانيه في الإمامة shine nabiyun sa a limanci ولما توفي رسول yayin da manzo Allah sallallahu alaihi الله wasallam ya wafati سأله المسلمون halifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulmai sai suka sanya shi ya zama halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama كان ثانيه sai ya zama shi ne na biyunsa فلما مات أبو بكر yayin da abubakar ya wafati هنا مع رسول to sai الله aka binne shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama كان ثانيه في القبر haka nan ya zama shi ne na biyunsa a kabari هذا ليس إلا لأبي بكر wannan abin duk bai samu ba sai dai ga abubakar وكونه ثاني رسول الله kasancewarsa shi ne na biyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hijira أدل دليل shi ne mafi dalilin wato dalilai على صدقه bisa wato gaskiyarsa كان النبي saboda annabi sallallahu alaihi wasallama في ذلك a الوقت cikin wannan lokaci أعداؤه كثير makiyansa suna da yawa يطلبون القتل suna ta neman kashe shi خرج ليلا ya fita laila cikin dare لم يأمن أن يصاحبه illa abubakar bai amince wani ya tafi tare da shi ba sai dai abubakar لو علم أن باطن أبي بكر da mazala ya san cewa baɗinin abubakar a dinan akwai wato mafi kankantar wato yaudara a ciki da ma ta mana hu da bai amince masa ba ala nafsi bisa kansa في تلك a الحالة wannan hali صار معه sai ya tafi tare da shi وبقيا في suka kuma الغار wanzu a cikin wannan kogo bir'ata ashar yawan kwana goma sha wani abu ليس عندهما طعام ba su da abinci إلا ما تأتيه cibiyi asma'u binta abi bakar sai da abin da sai da asma'u ya abi bakar da ke zuwa da shi وعامر بن بكير da abin dan uba ya dan buhairata رائي أبي بكر makiyaye wato wanda yake kiyaye dabbobin abi bakar وكان أثناء سيرهما wato sun kasance su biyu yayin tafiyar tasu وتقدم أبو بكر abubakar sai ya gaban ya- ya- wato sai ya sai ya sha gaban manzo Allah yana tafiya wani lokaci تارة wani يتأخر lokacin kuma yana bayan manzo Allah يقول له الرسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da shi ما بالك wai me yi halinka يقول ya kula yana ce ما ba تفكرت الطلبة sai sai shi ne sai abokan yake cewa idan na tuna yadda ake neman ka أكون خلفك sai na zama a bayanka أفديك dan in fanshe ka وتسلم أنت kai ka kubuta ثم إذا فكرت أن رائدا يأتينا wato idan wato ko kuma ne tunanin cewa mai nema kuma ya zo mana bin amana a gaban mu أتقدم to sai in gabata ليصادفني dan ya sami dan ni ko me zai same mu ya sami ya fara samu na ga in same ka أنت to kai kuma ka kubuta wato idan masu neman mu suka taho to ina tafiya wato kuma ana tafiyar bayan an fita da kogin masu yana maka sai wani zubin yana gaban mazala wani zubin sai ya dawo baya wani zubin sai ya zo hagunninsa wani zubin ya komo damansa to shine mazala ce wai ya kake haka ne ce abin da yasa nake dawa bayan ka idan masu neman mu suka taho kafin su same ka su same ni ne idan kuma wani abu zai za mu fuskanci wani wata musiba nan gaba to kafin ta same ka to sai in yi gaba ni ta same ni eh to haka suka tafi ya baga وتسلم أنت kai ka kukuta والله إن فكرت wallahi na rantsa da Allah idan aka same ka ذهب دين الله تبارك to addinin Allah ya tafi baki daya وأنا إذا قتلت ni ko idan an kashe ni فلا شيء babu wani abu wahidun minan nasi faqad ni ɗaya ne daga cikin mutane kawai na ji tawazu
فلما راى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da ya ga yayin da ya ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iba ya wahala amanahu ala zahrihi shi sai na buka ya ɗauke shi a bayansa sara ya adu sai ya zama na yana gudu hatta wa ba'ahu inda al-gari har da ya je kai shi wajen kogo
wal musafatu qaribatun wato tafiyar karibatu makusanciya ce la taqtadi hadhihi ar-riwaya wato ba ta hukunta wannan wato ruwaya أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتعب في تلك المسافة cewa wato magana sallallahu alaihi wasallam ya wahala ba na akwai shakku a cikin wannan ruwaya ke yi اللهم إلا إذا كان بلد طريقا Eh, Allahumma sai dai idan kanan har sun kasance dallar ɗari da sun fice wa hanya أو رواية التي ذكرت أنهم سبقوا إلى هنين to ai wannan ma ya isa ba sai an kuɗi waɗannan abubuwan Eh, ya isa haka Eh, mun dai duk mun sami mun sami matsayin abubakar ne eh ga shi abin da shi ya faɗa eh to sai da abubakar matsayinsa ba ƙaramin matsayi ba ne eh duk malamai ahalu sunnati wal jama'a na hakika fa ahalu sunnati so haka sun ittifaqi cewa da halittar da Allah ya halitta in ban da annaba da manzanni ba ne kai abubakar babu eh saboda haka kuma an ittifaki duk wanda ya yi inkarin suhubar abubakar da ya yi ridda saboda ba wani sahabi da allah ya tabbatar da suhubarsa a ƙur'ani sai abubakar sani ya sunan ishe ko sahibi ka gani sahibi a ƙur'ani allah ya faɗa ka gani in kai inkarin suhubar abubakar ka ga ka ka ƙare da ƙur'ani eh za ku wani aika wasa bane eh to bismillah وعائشة في الجار ليلة wato ya yi kishi bilgari a kogon lailatar wani dare قال له الرسول صلى الله عليه sai maza وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi خرج إلى فم الجار na koma kofa kogon وشرب ka doshi ramka sha شربنا فخرج فوجد ماء ma'an ماء نعم فخرج فوجد sai ya fita sai ya samu ruwa أبيض من اللبن wato ya fi wato nono fari وأحلى من الأسل ya fi zuma daɗi وأبرد من الثلج to kuma ya fi kankara sanyi وشرب أبو بكر sai abubakar ya sha daga wannan ruwan التاروية a tara ruwa har da ya ƙoshi ودخل ya shigo فقال يا رسول الله ya ce ya manzan Allah من أين هذه العين wato da ina aka samu wannan marmaran قال له sai manzan Allah ya ce da shi إن الله أمر الرضوان Allah ne ya umarce da duwani mai tsaron aljanna أبدا أن يم- أن ينبأ عينا wato ya ɗaɓɓugo da wannan marmaro من فردوس daga aljanna firdausi إلى فم الجار har zuwa a kawo shi ƙofa kowa لتشرب don kai ka sha abubakar قال علي هذه المنزلة عند الله تبارك sai وتعالى sai na abubakar ya ce da maza da yanzu ni ina da wannan matsayin a gurin Allah a mun wannan قال نعم وأقبل sai almanza ya ce kana da shi haka fice wannan ba ذلك Mm. alhamdulillah sai mu tsaya a nan ko mu ɗan mu kai aya ko Ah, muna za mu ɗan faɗa kanwa kaɗan saboda yau goma ga wata ko Yau wasu zuwa su yi eh to mu tsaya a nan kawai ya isa na bismillah bismillah a ku yi magana ku faɗa wa mutane mai muke son yi yan mintuna goma ne minti biyar zuwa goma yanzu a ɗaukar da yanzu
yawwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda halifa ya umarni kuma za a ɗan karɓarwa kamar yadda duk shekarun da suka gabata halifa yana ba da umarni eh, a goma ga wata shirin ga wata yana ba da umarni a kan sadakar da yan uwa saboda haka a wannan rana ya yi umarni da a ɗan sadaukarwa kamar muke goma wanda za mu saurari liman ala bashir abdulkadir hassan shi ne ya dan faɗakar a wannan dare insha Allah zan gabatar da shi yanzu insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
yanzu zanga mutane ne na gajiya سيدنا مولانا محمد وعلى alhamdulillah ya mutane ya jama'a shi gobe ne ko Haka da ɗan uwan nan Yau.
ma'aikata.
za mu shigo insha Allah ko shi
da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu muka zauna wannan wata na Ramadan ga shi cikin fadalar da bai wasu zuwa an kai kwana goma alhamdulillah a wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ne mana ya raya mu a daga wancan shekarar zuwa wannan lokaci wai jama'a Allah ya yi kira tuni da wasu da cikin ƴan uwan mu sun tafi kula da shi domin ga shi har yanzu muna nan mun gode shi mumini a kowane yanayi alkhairi ne gare shi idan an raya ka zuwa wani lokaci to baiwa ce da Allah ya maka idan ka samu lokaci ka bauta masa ka ƙara samun kusanci da samun matsayi a wajensa mun gode yan fa musamman kuma irin wannan wata wannan wata na ramadan abin da muka sani ne wani wata ne da allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi a cikin watanni ya ba wa kuma al'umma da muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi saboda su nemi kusanci zuwa ga ubangiji su samu matsala da daraja da ɗaukaka a cikin ɗan ƙananan shekarun da su suke da shi saɓanin irin shekarun a albarkar da suka gabata wata ala ta ba su tana kan ruwa domin kuma a cikin wata ramadan sai da mun samu fadala da baiwa wanda za mu yi aikin da zai kamo na waɗancan kuma ya kama alhamdulillah a shi azumi ne kamar yadda aka sani azumi ne daga cikin rukuni rukunai guda biyar na addinin musulunci wanda Allah ta'ala ya wuce ta mana yi azumin nan. Allah ta'ala ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat ya ku da ku imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta al'ummar da suka zo kafin ku don ku samu tsoron Allah. ɗan kwaya ɗan kwanaki kaɗan ne aka wajen ta muku yin azumi ba wai wasu kwanaki da yawa ba wanda a wata ayar sai nuna wannan kwanaki da ke sha ramadan da yin zai biyar ƙwa'an watan ramadan wanda aka sauka da alƙur'ani shi ne wajen ɗan kwanaki saboda haka a a watannin shekara wata sha biyu allah ya ware wata ɗaya ya ce mu ba da shi zakka na wato lokacin da za mu yi abin da masu za mu kare gaba da ci da sha da rana don bauta gare shi wanda shi ne dama azumi karewa da barin ci da sha da shahawa irin ta mutum taka da rana daga hudu a cikin zuwa faduwar rana to wannan daniyar ibada da daniyar a hukumarin Allah daniyar mun kusanci da Allah da shi ake kira azumi to shi azumin nan kamar yadda muka faɗa mun zara shi Allah ya ba da labari amma an fara hutawa amma ya wajabta wa ta zuwa kafin to saboda haka mun ma an wajabta mana mu yi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi cewa azumin nan a idan mutum ya ɗau azumi yana ɗaukar azumi ne tun daga farkon wata zai niyya niyyan nan guda ɗaya ta isar masa domin kamar sallolin farilla ne domin ibada ce guda ɗaya wannan kamar shi ne ra'ayin mazhabar malikiya ibada ce guda ɗaya kamar sallah a zaɓin za ta yi an kai niyya ɗaya ba za ta rinka cewa na yi niyyar rana a cikin ta uku ta hudu ko to saboda haka kai niyya ɗaya na isar maka to haka nan azumin nan a babban abin da yake cikin sa a musulmi ne na farko an ce da mu la'allakum tattauna Allah yana so mu samu tsoron Allah samu tsoron Allah wanda da samu tsoron Allah ne ake samun kusanci da Allah ne tsoron Allah ne tsoron Allah shi ne in misali ma'amura da isnadul mafiya azumin nan Allah ba ya bukata don ka rage abincin ka wani economic ne da kuma shi kenan Allah zai karu da abincin ba wannan bane kawai Allah yana so ce da kai kai kai ka bari ka bari to ba ya son ya ga mun ci mun sha a wani wata guda ya ce mu dakatar da ci da sha ba ya so ka zo ya ga mun yi da rana shi ne kawai in kai kuma ka ce ka bawa ya sai da wannan shi ne azumi to alhamdulillah azumin nan a shi muna yi da yau da kwallo to yana da cikin kuma abin da yake azumi marfasa shi ne gyara ka ya sa ka samu tsoron Allah yana da cikin samun tsoron Allah gyara ɗabi'o'i ka samu kyakkyawan wato a tausayi tsakanin ka da bayan Allah hikimar da a ce misali a ba azumi wasu daga cikin bayan Allah wanda Allah ya ci mawa ta ne da wasan da ya yi yunwa ba wani za ka Allah ya sa ya taso cikin gidan wadata iyayensa da kakanninsa duk mawadata ne bai san abin da ake cewa yunwa guda ba zai san me yayi yunwa idan ɗan uwansa mutum irinsa musulmi ya kukan cewa yana yin yunwa a taimaka masa da ba zai taimaka dan bai san ba amma sai Allah shi ma yake ji irin abin da ɗan uwansa yake ji a wasu lokuta dan ya samu tsoron Allah shi ne ya samu jin tausayi wanda wannan jin tausayin zai ba shi gyaruwar zuciya idan muna tausayawa masu halittar Allah wannan yana da cikin masu hanyoyin arziki hikimomin arziki yana da cikin kuma a shi azumin nan da aka ce a yi ba kawai shi kenan an ce a azumi ga barci da sha alkali da barci da sha shi ne kaɗai ba kamar yadda mazu sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cewa malam ya da qawla zuri wal amala bihi وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دول يبر maganganun ƙarya ba bai bar aikin ƙarya ba ana aikin zunubi yana azumi ba Allah ba shi da bukata cikin dan ya bar cin kuɗin to a shekin ne hikimar azumi shine mutum yana azumi ya zanto to ɗabi'o'insa ba suna azumi gaɓoɓinsa suna azumi ba da idansa ya azumi kada ya zama shi ke yana azumi amma kuma yana kalle-kallen abubuwan da ko a lokacin azumi ba kai da ba musulmi ba a yadda an saka maka irin ka kafa komai ba akwai abin da Allah ne ya gani da irin haka nan kana azumi ya kamata harshen ka ya azumi kada ka rinka kwatar maganganu ko ka rinka ji da mutane ko wasu abubuwa da za ka jawo wasu abubuwa da su jawo kanka musifa da zubi a wajen Allah kamata ya ka kare da azumi sai a same ka wajen karatun alkur'ani ya wata qur'ani ne sai a same ka wajen ambatan Allah zikiri da salati da abin da ya jige abubuwan da suka mata wanda suke neman kuɗi suke da kuɗi zuwa ga Allah haka nan kunnan ka yi azumi a wata azumi kamata ya kada ka ji wasu abubuwa wanda ko da ba da wata azumi ba da an ka ji su ma za su iya maka kuskure a wajen Allah to a wata azumi ya kamata ka kare a wata azumi ya kamata hannunka ya kare da barin sabon Allah a wata azumi ya kamata kafa ka kare da barin sabon Allah a wata azumi ya kamata a cikinka ya kare da wani sabon Allah mana kada ka zuba masa wani abu na haram ko abin da ya kamata a koshi ba a wajen azumi dama wanda ya cancanta da masu kare da wani dukkan sabo wanda yake take da karfi ko abin da ya kamata ba to wannan mutum a shi a wajen azumi ya samu gyaruwa a cikin biyoyinsa da sauransu to wannan shi ne hikimar azumi da kuwa saboda haka muna godewa Allah yau kashi Allah ya samu kai har goma domin gode wa Allah bisa wannan ni'imar wannan watan da mu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wata ne na rahama na jin kai wanda idan watan ma ya shigo daga farkon shigowarsa ana daure aljanu shedanu masu bata mutane azumi ana kuma wato ana rufe kofar wuta kuma a buɗe kofar aljanna dan yi aiki da ɗan rubuta ba ba cikin wato wanda suke aljanna wannan wata ne da Allah ta'ala ke yin mananza yake mutar rahama wanda da kayan aiki kaɗan da rubuta da kan cewa an gaba ta maka an sa su layi na aljanna wannan mutane da Allah yake hazala yake kaiwa saboda haka yan uwa sai mu dage da tsayi a wannan lokaci kamar yadda aka saba kuma kamar yadda magabatan suke nuna mana Allah ta'ala ya shi Allah ya sa mu dace kuma yan uwa kada a manta muna cikin wani yanayi duk baki ɗaya musulmi musamman musulmi kasar nan muna cikin yanayi a wanda kowa ne ya ba zai ce ya ya rakana da abin da ake ciki ma'ana halin da muke ciki tun daga na rayuwarmu kowa yana cikin kashe-kashen da ake yau rayuwa kowa tana cikin wani haɗari don uwan mu gabas da yamma kudu da arewa ɗin nan a nan arewa ga irin yanayin da ake ciki to bi ta ka zaure ki ga Allah haka nan ma irin rashin rayuwar da muke ciki na ɓangaren tsadar rayuwa da abin da ya kamata haka ta fara cikin wani yanayi wanda duk wanda ya ɗan kai shekarun da ya kai shi a nan a wannan shekaru ina mamaki ne cewa ya kai tsawon sa haka da to ma'ana wannan ba sai mu koma zuwa ga Allah in ma dai mu muka jawo din za mu iya to mu koma zuwa ga Allah da tsauri Allah ya afuwa ya jin kai da idan ma ba mu muka jawo ba dama wasu suka jawo to yin ta neman afuwa Allah ya yaje mana ya yaje mana maganin wannan domin ba haka ba to nan da kun abin da ba a sai ka ga ibadar ma ba za a iya ibadar ma ba za a iya saboda haka yan uwa mun san a irin wannan lokuta da ake abin da azumin nan musamman a wannan gudun tunawa akwai bayan Allah kala kala kowa da irin matsayinsa a wajen Allah ba a rinka kokarin ta gaya wa Allah Allah da baiwarsa da fadalarsa musa irin wannan taron da muka yi akwai bayan Allah ɓoyayyu wanda in suka gaya Allah Allah ne to Allah ya yi mana barkan Allah ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana a ta addu'a ya kuwa a gida ne da lokutan sallah ne na tarawih da mutum shi kadai ne a ta da zuwa ga Allah Allah ya fara abuwa Allah ka yayi mana albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam الدرجة الأولى الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الدرجة الأولى الشيخ علي الإسلام رضي الله عنه الله كريم الله كريم نقول لك يا السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته ai ya yi haka ba wanta ko da sha ɗaya ta yi kagan ta ne ko minti biyu minti biyu haka
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jika saya bukan suara ini tadi dia akan mengenal pada di mana kata. So, kamu dari mana kata? So, tempat saya bukan ter aku dari air. So, dari air mana mana dari kuma kowa ya san muhimmancin ba da rawar da ya fara to yanayin da ake cikin wannan lamarin na rayuwa wasu ne hankali ya san cewa wato an doshi wani irin yanayi na rayuwa wanda yake mu dai da muke da imani wato mun san cewar wato layin ne wato ya kusa karewa domin kamar yadda ake gaya mana a wannan waje shine duk irin abubuwan da manzala sallallahu ya faɗa da abin qur'ani ya faɗa na alamun tashar kiyama kusan babu abin da bai bayyana ba sai ummahatul alamat wanda aka gaya mana anan cewar to idan suka fara bayyana to da wannan ya zo to a jira a jira su dinga bayyana amma mafi yawan abubuwan da ake faɗa na alamun tashar kiyama da manzala sallallahu ya faɗa to duk ƙananan alamomin nan kusan ba abin da bai bayyana ba wani ya bayyana a inda kake wani ya bayyana a wani wajen to dama haka al'ummar take to amma muhimmin abu shine a yanzu wato ni na kan sufanta halin da muke ciki kamar irin zamanin mazasa sallam sanda aka zo aka yi gazul ahzab sanda abu sufyan yake cewar to da aka Allah ya koda wannan iskar da da mala'iku suna kikifar da suna tsarar da su yake cewa kowa ya laliba ya ji waye a kusa da shi ka san waye ke kusa da kai to wannan zamanin yanzu zamani ne na ka laliba ka ga waye yake tare da kai babu abin da zai irar da mu a yanzu sai bin hanyar Allah sai kuma zama da ƴan uwa da suke kan hanyar Allah domin mafi yawan abin da yake halakar da mutum a cikin tsarin rayuwarsa shine abokan zamansa to saboda ka kamata mutum ya san cewar da waye ke tare a yanzu irin wannan zaman da muke ciki shi ne kadai alkhairan da suka rage bayan abin da Allah ya farzanta maka to wa'annan zaman su ne alkhairan da suka rage wanda ka sadaukar da lokacinka ka sadaukar da rayuwarka ka sadaukar da duk abin da Allah ya hore maka dan ka zo ka irin wannan zaman sarakin zaman za ka yi alfahari da su a ranar kiyama cewar kaga ka zo ka zauna a irin wannan muhallin tare da yan uwa kowa nan dan Allah ya zo nan waje ba shi ka tambaya ba kowa nan kaga shi ka san dan Allah ya zo wannan wajen ba shi da wani garari ko ta karuwar duniya ko wani abu da zai samu ka san dan Allah ya zo to kaga duk wanda ake tare da shi a nan wajen kaga dan uwanka ne na Allah kuma ka san Allah ne ya haɗa ku a wannan waje domin akwai sirrin haɗuwar da ake zama na yan uwa dan Allah wanda ruhi yana barbarar ruhi kai kana amfanuwa dan uwanka ta inda baka sani ba shi ma yana amfani ta inda kai ma baka sani ba saboda dukkan mu nan da muke sauwa kowa da akwai irin tarakin da Allah ya masa kowa da akwai irin madadin da yake zuwan masa ta kan ta kan wato irin ayyukan da yake da kuma dan farewarsa da shehu da shauransu to kaga kai da wanda ya fi wani to sai a dinga samun ana karar juna wato ana ana tafiya tare to haka zan yi fata Allah ya kai mu lahira ma muna tare to saboda haka in ya kamata a gaskiya wannan zamanin zamani ne mai wuyar sha'ani kwarai da gaske to abubuwan da ake yi yanzu Allah ya ga bamu wannan kamar da shi shehu ya faɗa cewa Allah ya fifita a watan azumi wato akan ragowar watanni to abubuwan da Allah ya tanadi a ciki na fadala da karamci da baye-baye kaza kaza wato sai ka cewar to kokarin ka tsaya ka nemi wannan ka samu ka shige cikin wannan zirin shine abin da wato abin da ake nufi da faɗa irin wannan abubuwa domin ya zo cewar a cikin hadisi cewar wato ita idan mutum ya yi aikin wato aikin aikin farilla wato kamar sallah ta farilla to yana daidai da farilla saba'in abin da za a baka na madadi sannan idan kai nafila ita kuma za a baka daidai abin da ke baka a farilla sannan idan wato mai azumi ya azumi ka ɗauko dabino ka bashi ya gatsa ya sha ruwa da shi to za a bashi ladan za a baka ladan azumin kamar yadda aka bashi ba tare da an taba nasa ba ka ga naka azumin ga na wanda ka bawa abubuwa ga sanan manzala sallallahu alaihi wasallam ya hadisi cewa ya ce a duk daren watan ramadan Allah yana yanta mutum dubu saba'in wanda sun cancanci shiga wutar jahannama amma Allah yana yanta su sa sa aljanna duk dare sai an yi wannan sannan kuma a ranar karshe ko ranar idi kuma za a dubu saba'in saba'in su ardin watan ramadan ka samu ka shiga ka kutsa allah ya samu a karbe ka a cikin wannan abubuwa fadla ce ga tarin baja-baja allah yana baiwa mai ban mamaki a cikin wannan kwanaki da cikin wannan watanni don haka ya kamata yan uwa a yi kokari kada ka raina maza sana sha kada ka wato ka kaskanta wani abu na ma'arufi ba ka san da allah zai karbe ka ba domin an yi an yi farki da imamul gazali an tambaye shi da me allah ya musa rahama da yawan littafan da ya yi ko yawan karantawa ko kaza ko kaza ko kaza sai ce wallahi shi Allah ya masa rahama amma abin da ya yi masa wata yana yin rubutu sai kuda ya zo zai sha tawada to sai ya ki motsa allan da alƙalamin don ba wa kudan dama isha wannan isha wannan tawada ya tsotsa da ita Allah ya masa rahama kuda matsala ce cewa akwai sarka duk abin da ke da hanta in ka bashi ka shayar da shi to ballan kuma ta faɗan adam kuda kenan an an wa mutum rahama da kar ka kaskan tsakkwaranta abin da zaka yi na ma'arufi a cikin wayannan kwanakin ai kokari kowa yayi a matsayinsa da abin da Allah ya hore masa in wani yayi ba da kwano guda da kai ba da kwaya ɗaya wanda Allah ya baka in wani ya ba da shadda yadi goma kai samu dan uka ba shi yadi biyu ba shi yadi uku ba shi ma yadin da bai kai shadda ba haka haka ma'arufi iri iri komai a bayar a bayar a bayar ka ɗauko ko da ba ka da shi ɗan abin da Allah ya baka a shi za ka yi domin a nan ne za a ga cewar shi akwai wanda in ya bayar da naira dubu to kai in ka ba da goma sai tafi waccan dubun saboda Allah shi yana dubu ɗari kai la Allah naira ɗari kake da ita ka ɗauki naira goma ka bayar a ciki ka ka ba da ten percent ka ba da kashi ɗaya cikin goma na abin da Allah ya shi kuma bai ba da kashi wato rabin kashi ba ma to haka haka abubuwan karkare na ma'arufi duk abin da aka ce wannan kai kokari ka ba da kokari kai ikhlasi kuma shi abin da zaka aikata to da ka yan uwa Allah ya sa mu dace kuma wayannan majalisai Allah ya ƙara kafa mana su Allah ya ƙara yada mana su kuma akwai dan uwa da yake ta aika wannan karatuka da ake yi na hadisi da yamma da na tafsiri da ake yi Ali Rabi Ali gashi alhamdulillah duk karatun da aka yi yana aikawa ta WhatsApp ina turawa to da Allah a turawa yaran mu ƴaƴan mu da matayen mu da ba sa zuwa nan a tura musu su bude su karanta su ji wannan shine alkhairin da muke so mu dinga yadawa mu ta yadawa idan ba ma yadawa za su yada nasu kuma da shi za a shi za a ji shi za a kara shi za a gani shi za a saurara mu yada namu mu sake shi mu tura abin nan duk cikin minti sai ka tura mutum dubu a cikin minti biyar mu yada mu tura mu tura sai kaga Allah ya ina wala an ihadi Allah kudu karjala wa hada kudu bil qurun ni'am Allah ya shirin da mutum daya tare da kai yafi Allah ya baka you know raquma jajayen raquma wanda sannan su ne babban ainihin wato sai mu ce muku Allah ya Allah Allah ya fa Allah ya samu fulotai a Abuja ko gidaje a Abuja dan su ne masu daraja a wajen mu Allah ya saka ku da alkhairi Allah kara khalifa lafiya Allah ubangi kara tabbatar da mu akan wannan hanya Allah ya jikan iyayen mu da magabatan mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya karbi dukkan ibadun mu Allah ya kara rike mu akan wannan hanya Allah ya kara mana ikhlasi da ba da himma da himma a cikin duk abin da aka yi ka zo ka jawo naka ya zo Allah ya ƙara tabbatar da mu da tabbatar da gadagan mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya yi mana abin da suke damu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum. Shi dan Allah ina son fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a dan ƙara fadakar da bayan Allah game da ruwa wallahi ni ina da shinkafar da zan ci har zuwa babbar sallah an tara min wanda wanda nake da ita amma ruwa wallahi yau bana nan mata na ruwa da dan kwaje ke kawo kwana guda wallahi da kansu suka fita suka je suka ɗebo ruwan nan to akwai wasu masu bahon to ko da kai ɗaya mutum ya fitar kuma akwai wanda suke da ƙarfin da za su rinka ɗauko mota guda suna sowa su kawo cikin unguwanni wallahi yanzu ruwa ya fi komai tsanani a ƙara fahimtar da
Ana